بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa yaɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna biyu ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a yau muna uku ga watan sha'aban uku ga watan sha'aban wanda ya zama daidai da biyu ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na al'aƙidatu ɗahawiyya na babban malami al'imamu abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama a ɗahawi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya muna kan bayani akan abin da ya shafi wato nukuda ta 32 zuwa kan 33 inda malam yake mana bayani akan abin da ya shafi alkur'ani cewa alkur'ani magana ce ta Allah alkur'ani ba halitta ba ce alkur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala malam yake cewa wa annal qur'ana kalamullah منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه قول البشر أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأسله سقر a muna bayani akan wayannan gabobi falamma au'ada Allahu bi saqarin liman qala in hadha illa qawlul bashar alimna wa ayqanna annahu qawlu khaliqil bashar wa la yushbihu qawlal bashar muna bayani malai yana mana bayani dangane da abin da ya shafi mazhaba ta ahlus sunna wal jamaa da waɗanda suka saba musu akan abin da ya shafi alqur'ani cewa wasu suna fadin cewa alqur'ani halittar Allah ce amma abin da yake ingantacce a cikin wato mazhaba ta ahlus sunna shine alqur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah bace ba alqur'ani magana ce ta ubangiji kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala a yake cewa wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kaga wannan siffa ce ta Allah ta tabbata cewa Allah subhanahu ta'ala yana magana Allah kuma tabaraka wa ta'ala yana magana wannan maganar Allah yana yi ne a bisa yanayin da ya ga dama a kuma yanda ya ga dama wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna ithbatu sifatil kalami lillahi ta'ala tabbatar da siffan magana ma Allah cewa na daga cikin siffofin Allah Allah yana magana subhanahu wa ta'ala saboda haka wasu daga cikin batattu suna kafa hujja da wasu daga cikin ayoyin alkur'ani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato alkur'ani ba halitta ba maganar Allah bace halittar Allah ce kamar faɗin Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai sai suka ce wal qur'anu shay'i alqur'ani ai ya shiga cikin dukkan komai din ya shiga cikin kulli shay'in Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay alqur'ani ya shiga cikin komai da komai da Allah subhanahu ta'ala ya halitta amma wannan fahimta ce ta kuskure kuma su masu wannan fahimtar suna ganin cewa aikin bayi ayyukan da bayi suke aikatawa ba halittar Allah ba ce a fahimtarsu mutane ne suke halittar ayyukansu kaga in har za a sa ƙur'ani cewa ƙur'ani halittar Allah ce da sunan cewa ya shiga cikin kulli shay'in to ya kamata ayyukan bayi ma ya shiga cikin kulli shay amma kuma Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani cewa ayyukanmu halittar Allah ce Allah ne ya halicci ayyuka duk aikin da muke aikatawa sallah azumi zakka hajji da duk abin da muke aikatawa Allah ne ya halice su shi ne annabi ibrahim yake cewa mutanensa a ta'abuduna ma tunhituna wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah ne ya halice ku ya kuma halice ayyukan da kuke yi ayyukan da kuke aikatawan Allah ne ya halice su ya halice ayyukan kuma ya haramta mana aikata wasu bayan shi ya halice su kamar misali ne Allah shi ya halici sani ya halici rago ya halici kaza ya halici agwagwa ya halatta mana mu ci su ya halici kare ya halici jaki ya halici alade ya haramta mana cin su to haka nan Allah ya halici gaskiya da amana da sallah da sadaka ya ce mu yi haka nan Allah ya halici zalunci da ƙarya da munafunci da annabimanci ya ce kuma ya haramta wallahu khalaqakum wama ta'malu to amma kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سيتي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كاغا سيتي ألا كسورة ركجي له الخلق حلتا تعلتي والأمر هكذا أمرني ما Allah shi ke jujjuya al'amuran duniya yadda ya dama shi ke ba ma rana da wata umarni domin suna gudana ne bisa umarninsa to halittarsu da kuma umarninsu gudanar duka na Allah ne to kaga anan sai malamai suka ce tunda Allah ya raba tsakanin halitta da umarni ai umarni ana bayar da shi ne da magana ko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kaga umarni ne to Allah sai ya raba yace halitta na Allah ne umarnin ma na Allah ne kaga kenan akwai bambanci tsakanin halitta da magana domin inda umarnin halitta ne ba bukatan Allah ya raba su da Allah sai ya basu a haɗe Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala a shi ne wanda yake mahalici kuma alkur'ani ba maganar Allah ba ne afon a subhanallah alkur'ani ba halittar Allah ba ce alkur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa annal qur'ana kalamullah alkur'ani maganar Allah ce minhu bada abila kaifiyatin qawla alkur'ani daga wajen Allah yake a matsayin magana ba tare da kaifiya ba wannan mun yi bayani a baya cewa duk abin da aka ce siffa ce ta Allah to ba a son mutum ya dinga kamantawa ya dinga tambaya yaya aka yi kaza yaya kaza yaya kaza yaya kaza duk abin da aka ce Allah ya ce ya siffanta da wannan siffar to sai ka tsaya a wajen Allah ya ce yana da siffa kaza eh to na yadda amma tambaya yaya kaza yaya kaza yaya kaza wannan kuma zai fidda kai daga musulunci domin tuhumar Allah kake Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi e to ya daidaita akan al'arshi haka ne ya daidaita akan al'arshi bisa daidaito yadda ya so yadda ya ga dama wannan shine aqidar musulmi ba tambaya yaya saboda wanda aka ce Allah na sama ya daidaita akan al'arshi wasu ya ce wai to kafin Allah ya halicci saman yana ina shi a gojen sa wai wannan yana kalubalantar ahlus sunna ne wai har ibnu taymiya ma masa wannan tambayar ya kasa amsawa wai kafin Allah ya halicci saman yana ina saboda haka Allah na ko ina eh to mun kuma sai muka ce da shi to ai ita ma ko inar halittar Allah ce domin tana da farko kenan an yi lokacin da babu ita to ita ko inan kafin Allah ya halicce ta yana ina kafin Allah ya halicci ko ina din yana ina in har baka da amsan cewa kafin Allah ya halicci ko ina yana ina to kai shiru ka sallama ma Allah cewa Allah ya ce yana sama amma tambayar kafin yayi sama yana ina wannan kuma tuhumar Allah ne kana faɗa mu Allah to kafin kai sama kana ina bayan Allah shine ya ce maka shi Allah yana sama Allah ka shirye mu saboda haka a wannan yana nuna mana cewa alkur'ani maganar Allah ce ba wato ainihin halittar Allah ba sannan wasu suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan hakika suna cewa mun san Allah yana cewa mun sanya alkur'ani ya zama abin karantawa ba larabi to sai suka ce ai anan kalman ja'ala a larabci tana iya zuwa da ma'anin khalaqa ja'ala khalaqa yana iya zuwa da ma'anar a ce ja'ala bi ma'ana khalaqa ya halitta kenan to sai suka ce ai ma'anar inna ja'alnahu ai inna khalaqnahu qur'anan arabiyyan mun halicce shi ne a matsayin abin karantawa ba larabi to sai ya zama ka'ida ta nahawu kuma ƙa'ida ta larabci lafazin ja'ala yana ɗaukan ma'anan halaka ne in yayi ta'addi da maf'uli guda ɗaya akwai abin da ake ce fa'ili akwai abin da ake ce maf'ulun bihi to anan kaga qur'anan arabiyyan wannan maf'uli guda biyu ne to in maf'ulai guda biyu suka zo to babu yadda za a yi ma'anan ja'ala ya ɗauki ma'anan halaka ba zai yi ba saboda ka anan tun da ya zama qur'anan arabiyyan kaga misali kamar yadda Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun kaga waja'alna fil ardi rawasiya wannan maf'uli ne to anan kana yi cewa ma'anan waja'alna ay wa khalaqana mun halitti turakan duwatsu don su rike kasa an tamida bihim kar ta dinga tangadi da su kaga anan waja'alna zai dauki ma'anan wa khalaqana kamar yadda Allah ya ce waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy kaga zai iya daukan ma'anan wa khalaqana minal ma'i kullu shay'in hayy wannan a shine abin da ya kamata mu dole shi domin in kace ya dauki ma'anan ja'alatu in kace ya dauki ma'anan ja'ala ya dauki ma'anan khalaqa to zaka fassara ayoyin qur'ani ba daidai ba Allah yana cewa wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha waƙadi ja'altumullaha alaikum kafila to kaga in ka ɗauki ma'anan ja'ala nan ka bashi halaka nan za ka ce waƙadi halakatumullaha kenan kaga subhanallah subhanallah Allah ya kiyaye saboda ka wannan baya taba ɗaukan ma'anan ja'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan baya taba ɗaukan ma'anan a baya taba ɗaukan ma'anan halaka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana cewa alkur'ani maganarsa ce ba halittarsa ba ba kuma a yi kaifiya da haka malin yake yake cewa wa anzalahu ala rasulihi wahya Allah ya saukar da alkur'ani a zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin wahayi wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan mu'minai kuma sun gaskata sun gaskata Allah sun gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaskata alqur'ani akan hakan cewa alqur'ani maganar Allah ce wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa sun kuma yadda sun tabbatar cewa alqur'ani haqiqanin maganar Allah ne laysa bi makhluqin ka kalamil bariya alqur'ani ba halitta bane kaman maganan bayi maganan bayi halitta ne amma qur'ani ba halitta bane faman sami'ahu duk wanda ya ji alqur'ani fa za'ama annahu kalamul bashar ya raye cewa qur'ani maganan mutum ne faqad kafar haƙiƙa ya kafirta duk wanda ya ce qur'ani maganan mutum ne ya kafirta wa qad zammahu Allah wa abahu Allah ya tuhume shi Allah ya aibata shi wa au'adahu bi saqar Allah ya masa alƙawarin wutan saqar haithu qala ta'ala yanda Allah yake cewa sa uslihi saqar Allah ya ce zan shigar da shi wutan saqar falamma au'ada Allahu bi saqarin liman qala lokacin da Allah yayi alƙawarin mutan sakar ma duk wanda yace in haza illa qaulul bashar duk wanda yace wannan alqur'ani ba komai bane sai maganar mutum Allah yace yayi masa alƙawarin mutan sakar alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar to daga nan ne ba muka samu sani da tabbacin cewa alqur'ani halittar mahalicci alqur'ani maganar mahaliccin mutum ne wala yushbihu qawlal bashar bai yi kama da maganar mutum ba sam qur'ani bai kama da maganar mutum ba maganar mahalicin mutum ne wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar duk wanda ya siffanta Allah da wata ma'ana ko wata sifa daga cikin siffofin mutum faqad kafar ya kafirta fa man absara hadha atabar duk wanda ya lura da wannan ya kula da wannan ya fahimci wannan to zai sa lura da kula sosai wa an mithli qaulil kuffarin zajar sannan kuma zai wato janye jikinsa ya tsawatar dangane da magana irin maganan kafirai zai yi kokarin janyewa wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar zai kuma fahimci tabbas cewa Allah subhanahu wata'ala da cikakkun sifofinsa bai yi kama da siffa irin ta mutum ba Allah ba mutum bane kuma bai kama da mutum ba malam ya ci gaba da cewa bayan yayi bayani akan Qur'ani yanzu kuma zai mana bayani akan ganin Allah ran tashin kiyama malam yace war ru'yatu haqqul li ahli aljanna bighairi ihawatin wala kayfiyya kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah ta'ala wa alimahu wa kullu ma jaa fi dhalika min alhadith as-sahih عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه مالا سيتشكب دا warru'yatu haqqul li ahli janna malam yake cewa ganin Allah ran tashin kiyama tabbas zai faru gaskiya ne yan aljanna za su ga Allah ran tashin kiyama yan aljanna za su ga Allah subhanahu wata'ala ran tashin kiyama wannan babu makawa babu shakka babu makawa babu shakka domin malam ya kawo hujja aya kamar yadda yake cewa Allah ta'ala yana cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira akwai wasu fuskoki ran tashin kiyama da za su tashi suna haske suna haskakawa suna ganin ubangijinsu za su tashi cikin haske wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira a za su tashi wasu fuskoki suna masu haske suna wato ainihin sallama suna wasu ganin ubangijinsu Allah ka sanya mu daga cikinsu malam ya ce bi ghairi ihabatin wala kaifiya bi ghairi ihaba wala kaifiya tabbas za su ga Allah ba tare da wato hakewaye sanin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar dangane da ganinsa ba ba tare da kuma kamantawa ba ma'ana shine ihaba shine kewaye abu da sani ya zama kasan abu sani na kwakwab wannan ba zai yi ba yasa Allah shi Allah ya ce shi Allah wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman shi Allah ya kewaye komai da iliminsa ma'ana babu abin da Allah bai sani ba Allah ya kewaye komai da saninsa amma kai dan adam wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba abin da kake iya samu daga ilimin ubangiji sai abin da Allah ya ga dama ya san maka dan kadan to wannan maganar da malam ya tabbatar mana da ayan Qur'ani cewa mu'mini za su ga ubangiji malam yana nuna mana baka isa ka riski asalin menene yaya za su ga ubangijin ba wala kaifiya ba kuma tare da kokarin kamantawa ya za a yi su ga Allah ya za a yi su ga Allah ba a'a tabbas za su ga Allah eh za su ga Allah me dalili ga ayan Qur'ani wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira wasu fuskoki suna haske kuma za su ga ubangijinsu wannan shine hujja wannan shine dalili kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid Allah ya ce ‘yan aljanna suna da abin da suke so a gidan aljanna Allah ya ce muna da ƙari a wajenmu Ali bin Abi Talib da Anas bin Malik suka ce waladaina mazid huwa nazuru ila wajhillahi azza wajal shine kallon fuskar Allah wannan shine ƙarin da Allah zai ma ‘yan aljanna bayan sun shiga aljanna ‘yan aljanna an shiga aljanna an samu duk abin da ake nema to akwai ƙari kuma ƙarin kuma shine ganin Allah shine waladai na mazi sannan Allah yana cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada al-Imam Muslim ya rawaito a cikin littafinsa daga sahabi Suhaib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata Allah yace suna da sakamako mafi kyau har da ƙari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahlul jannati janna idan yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun narin nara yan wuta suka shiga wuta Allah ka tsare mu na da munadin wani mai kira zai kira yace ya ahlul janna ya ku yan aljanna inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu ya ku yan aljanna kuna da wani alkawari a wajen Allah Allah yana so ya cika muku wannan alkawarin fa yaquluna sai yan aljanna su ce ma huwa menene wannan alkawarin alam yathqul alam yuthqil mawazinana shin Allah ba ya nauyi yadda ma'aunan mu na kyawawan ayyuka ba wa yubayyid wujuhana Allah ya hasaka mana fuskokin mu wa yudkhilnal jannata Allah gashi ya shigar da mu aljanna wa yujilna minan nar Allah ya tseratar da mu daga wuta menene kuma muke bukata ƙari wadda yake wani alkawari ne wadda Allah bai cika mana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yukshaful hijabu sai a yaye shamaki da ke tsakanin bayi da ubangijinsu fa yanzuruna ilai kawai sai ga 'yan aljanna nan suna ganin Allah Allahu akbar Allah ka samu a cikin su yace fa ma a'dahum shay'an ahabba ilaihi minan nazri ilaihi babu abinda Allah ya ba su mafi soyuwa a gare su sama da ganin fuskan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wahiyar ziyada to karin da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada kenan karin kenan shine ganin fuskan Allah subhanahu ta'ala. Allah ka sanya mu daga cikin wayanda za su gan karanta shin alkiyama sannan ayoyin alkur'ani masu yawa sun tabbatar mana da cewa za a ga Allah ran tashin kiyama kamar yadda Allah yake bayani game da 'yan wuta ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun Allah ya ce su 'yan wuta an sha makance tsakaninsu da ubangijinsu al'imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai sun wato kafa hujja da wannan ayar cewa 'yan aljanna su za su ga aljanna kamar yadda al'imamu ɓabari Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya rawato a cikin littafinsa na tafsiri hakanan kuma al'imamul hakim yana cewa haddathanar asam haddathanar rabi'u bin suleiman ƙala hadaltu muhammad abin idris shafi'i wa ƙarja atu riƙa'atun min sa'idi fi ha ma ta ƙulu fi ƙaunin lahi azza wa jal kalla innahum an rabbihim yau mai idin lama hajjubun faƙala shafi'i lama an hajaba ha'ula'i fi sukhdi kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi rida Allahu akbar Imam Shafi'i rahimahullah aka kawo masa takarda aka kawo masa wasiƙa cewa ya kai Shafi'i me zaka ce game da faɗin Allah kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun sai yake cewa tunda Allah yana bayani ne game da su kafirai cewa Allah yayi fushi da su fushin da Allah yayi da su sai zama dalili na a sha makance tsakaninsu da Allah cewa ba za su ga Allah ba sakamakon fushin da Allah yake da su to kuma hujja ce ashe waɗanda Allah ya yarda da su kuma yake son su za su ga Allah Allah ya sa mun fahimta su waɗannan Allah yana fushi da su da aka ba za su ga Allah ba to kenan waɗanda Allah yake son su ba su kuma za su ga Allah wannan dalili ne akan cewa su waɗanda Allah yake kaunansu za su ga Allah waɗanda kuma Allah baya son su ba za su ga Allah ba Allah zai sha makance tsakaninsu da ganin Allah subhanahu wa ta'ala sannan masu kafa hujja suna kore yiwuwar ganin Allah suna kafa hujja ne da wasu daga cikin ayoyin alkur'ani kamar ayoyi guda biyu na farko lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya nema ya ga allah allah ya ce walamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo ganawa da allah don cika alkawarinsa na ganawa da ubangiji da allah ya yi magana da shi ya ji daɗi sai ce allah ka nuna mun kanka inganka ƙala lantarani sai Allah ya ce ba za ka taɓa ganina ba ya suka ce ai lantarani harfu nasbin wa nafiyin lantarani yana nufin har abada abadan ba za ka ganni ba walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani duba wancan dutsen in kaga ya tsaya a yanda kito zaka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakan wa khadra musa sa'iqa lokacin da ubangijinka ya haskaka dutsen da haskensa da ɗan ƙyallin haskensa sai dutsen ya niƙe ya murmushe annabi musa ya faɗi a sumi falamma a faƙa sanda ya farfaɗo ƙala subhanaka ta tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika na tuba maganan san ganinka a duniya na janye wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imani kaga suka ce ai Allah da ya ce lan tarani na nufin har abada ba za ka ganni ba sannan faɗin Allah ta'ala la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara cewa gannai ba sa riskan Allah Allah kuma yana riskan gannai ya suka ce wannan dalili ne akan cewa Allah na ganin ka kai kuma baka ganin sa kenan Allah zai ganka kai kuma har abada ba za ka gan shi ba to amma wannan ba dalili bane waɗannan ayoyin ba hujja ba ce da suke nuna cewa ba za a ga Allah ba ran tashin kiyama domin wannan kalma da Allah madaukakin sarki yake cewa qala lan tarani ba za ka ganni ba wannan lan din ba ta ba da ifada ta cewa abadiya ce ta cewa har abada ma'ana lan tarani fi duniya in dai a duniya ne to ba za ka gani ba daga in dai a duniya ne duk wanda ya ce ya ga Allah a duniya ma ƙarya yake yi ƙarya yake yi duk wanda ya zo ya ce ya ga Allah a duniya ƙarya yake yi annabi sallallahu alaihi wa sallama na na'ishi ta ce na tambayi annabi sallallahu alaihi sallama hal ra'aita rabbak lace ma annabi ka ga ubangijinka sai ce nurun anna arahu haske ne ta yaya zan gan shi a wata ruwa ya ce nurun ra'aitu abinda na gani haske ne haske na gani shi ne sha makance tsakanina da ubangiji ya ce hijabuhun nur shamakin da ke tsakanin bawa bayi da ubangijinsa haske ne ya ce laukasha fahu la haraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi inda Allah zai yaye wannan shamakin yake tsakanin Allah da bayinsa na haske da duk abin da hasken fuskan Allah ya kai kansa sai ya kone da duniya sama da ƙasa sai sun kone kurmus saboda ƙarfin fatar mutum ƙarfin idon mutum a duniya bai da ƙarfin da zai iya ganin Allah bai da wannan ƙarfin amma a aljanna saboda an sabanta halittar kowa ya fito cif cif to anan kowa zai iya ganin ubangiji subhanahu wata'ala a bisa siffa da yanayin da Allah madaukakin sarki ya ga dama sannan kaga malamai suka ce ai lokacin da annabi Musa ya ce Allah ina so in ganka ai Allah bai ce masa karka sake tambaya na cewa kana so ka ganni ba sai sanya sharaɗi ya ce kalli dutsen can in ya tsaya yadda yake za ka gani annabi nuhu alaihi salam lokacin da aka halakar da mutanensa aka haɗa da ɗansa yace rabbi inna ibni min ahli Allah ɗana ma ai yana cikin iyalaina ka kuma yi min alƙawarin cewa zaka tsayar da ni da iyalaina wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimin alƙawarin ka gaskiya ne kuma kai ne mafi hikiman masu hikima Allah sai yace da shi ya nuhu innahu laysa min ahlik nuhu dankan nan bai cikin iyalaika innahu amalun ghairu salih saboda ya aikata ayyuka wanda suke miyagun ayyuka sai Allah ya ce fala tasalli ma laysa laka bihi ilmun karka sake tambaya na akan abin da baka da sani akai inni a'izuka an takuna min aljahili ina maka ina jan kunnen ka karka zama cikin jahilai kaga da annabi nu yayi tambaya sai aka ce karka saki amma annabi Musa da yace Allah ina so in ganka ba a ce karka sake roƙonka karka sake roƙona ka ganni ba kenan tabbacin mai yiwuwa yanzu tun da wannan dutsen bai tsaya yadda yake ba za ka ganni ba amma mai yiwuwa nan gaba za ka ganni yanzu sharaɗi ne aka sa in dai kana so ka ganni yanzu to kalla dutsen can in dai yana nan to za ka ganni amma in baya nan to yanzu ba za ka ganni ba amma nan gaba ka iya gani na saboda haka a wannan na tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala za a gan shi a ran tashin alkiyama sannan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sun tabbatar mana cewa za a ga Allah ran tashin kiyama kamar a hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da yace inna nasan qalu ya rasulullah wasu mutane sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya manzan Allah hal nara rabbana suka ce ya manzan Allah shin za mu ga ubangijinmu shin zai yi mu ga ubangijinmu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hal tudalluna fi ru'yatil qamari lailatul badr shin idan wata ta kai tsakiya ta kai 15 ran da wata ka ce yau da ran 15 ne wata ta fito ran kwalga ta nan kuna ture ture wajen ganin wata wannan na cewa kai matsaka tare mun bana gani qalu la ya rasulullah suka ce a ya manzan Allah qala hal tudalluna fi shamsi laysa dunaha sahab shin idan rana ta fito gata nan ta fito kal ba girgije ba komai da ya tare ta tana haskawa kal kuna ture ture wannan ya ce matsa mun kai sun kuya kanka bana gani kuna haka qalu la fa qala innakum fa innakum tarawnahu kadhalika haka nan za ku ga ubangijinku wato anan kuma malamai suka ce abin da ya kamata mu fahimta shine ba wai Allah ne aka siffanta shi da rana ba a'a an maka bayani ne akan abin da za ka fahimta shine an maka bayanin irin yadda kake ganin ranan nan ba ture-ture to haka za ka ga ubangiji ma'ana ganin ne aka siffanta ba wai shi Allah ne aka siffanta shi ba mu fahimci wannan bambancin daban-daban ne ba wai Allah ne aka kwatanta shi da rana ba a'a irin yadda ka ga rana din nan ba ture ture ma'ana yadda ta bayyana a haskake ba ture ture ba mai cewa matsamin ba mai cewa ba na gani to haka nan zaka ga ubangiji jama'a muna fahimta ku saboda haka an kamanta maka ne yadda zaka fahimta yadda kwakwalwarka za ta iya dauka shine in rana ta fito ta yi ta fito ta haskaka ga ta nan kal ba mai ture wani ya ce ba na gani ba mai cewa kai matsaka tare mu to haka za ku ga ubangijinku ba ture-ture haka za ku ga ubangiji ba ture-ture jama'a Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan akwai hadisin da ya zo a cikin a wato sunan na ibn majah haka nan kuma al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito haka nan al-imam muslim ya rawaito wannan hadisin yana cewa kunna julusan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fa nazara ila al-qamari laylata 14 fa qala innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatihi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a daren 14 sai ga wata sai ce masahabbai yanda ku ga watan nan da kuna duk kuna zaune anan muna zaune kowa ya daga idan sai yana kallon wata to haka nan kuma za ku ga ubangijinku a ranar tashin alkiyama sannan akwai hadithin abu musal ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima za a ba mu mutum aljannatai guda biyu ɗaya daga cikinsu aljannatan da duk abin da ke cikinsu da gine-ginensu da kwanukan da ke cikinsu na azurfa ne sannan kuma akwai guda biyu guda su wa'annan guda biyu na biyun ku su kuma duk abin da ke cikinsu da gininsu da kwanukan cikinsu da komai nasu zinare ne wannan azurfa wannan zinare wama bainal qaumi wa bain an yaraw rabbahum tabaaraka wa ta'ala tabaaraka wa ta'ala illa rida al-kibriya'i ala wajhihi fi jannati adn abinda kawai ya hana mutane su ga ubangiji a cikin aljannan dindindin shine shamaki ko mayafi na girma da izza da ke tsakanin bayi da ubangijinsa da ubangijinsu ma'ana in an yaye shi da su gan shi Allah kuma zai shayaye wannan kuma za su ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan yana tabbatar mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sun tabbatar mana cewa a gidan aljanna za a ga Allah wannan shi a gidan aljanna za a ga Allah to abin da ya shafi bayanai akan abin da yake da alaka da ganin Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba za mu karkare shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya sanya mu cikin wayanda za su ga ubangiji don tashin alkiyama abinda muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته